جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan sabon masallacin mai albarka na markazul iman a nan anguwar sonisi zak domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna 25 ga watan rabi'u sani hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na a shidda a cikin suratul bakara a kenan idan wanda suke yanzu ne horkon bibiyanmu ga tafsirin alkur'ani mai girma muna son mu gaya musu tsarin tafsirinmu ko kuma tsarin da muke tahiya a wajen gabatar da tafsiri tunda mun komo sabon wuri yana da kyau a yi ma mutane bayani kamar yadda kuka sani kowanne fassarar alkur'ani mai girma duk malamin da zai yi fassarar alkur'ani mai girma za ka ga yana ba wani bangare karhi ne akan wani domin alkur'ani shine ummul ulum ma'ana ma'aifi ko kuma asali na ilimin muka duk wani ilimi da ke da kwai a duniya to alkur'ani yana da ta cewa a cikinsa to shi yasa ba ta yiwuwa mutum ya zo ya yi tafsirin alkur'ani a ce ya game komai sai dai ya yi magana akan abin da ya sauwaka mu tafsirinmu ya shahara akan bayanin shubuhatul mustashriqina wal mulhidina ma'ana bayanin shubuhohi na makiya addini idan aka ce shubuhohi shine kaman wasu abubuwa ne da turawa makiya addini suke dibi a cikin alkur'ani sai su hiddo shi su ce wannan abun ai kuskure ne an ce kur'ani babu kuskure a cikinsa to ai ga kuskure a cikin alkur'ani ko kuma su hiddo wata aya sai su ce wannan ayar ai ta ci karo da hadisin manzon Allah kenan alkur'ani ma yana karyata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka shahara da wannan akwai wanda ake ce ma almustashriqun sune laizorientalist shi ne ake ce ma lai subson da zorantialist su ne turawa ma'ana laibulan wanda suke karatun addini kawai don saboda su hiddo matsaloli su yada a cikin mutane don su sama mutane akan su akan cewa addini addini baya da ma'ana ma'ana addini matsaloli ne a cikinsa da abin da ya kama da haka kenan a koda yaushe muna kokarin hiddo wa'annan abubuwan lai subson kenan da suke hiddowa lai shubhat kenan da suke hiddowa sai mu zo mu gaye su mu yi bayanin su idan munasaba ta kama ta inda muka yi karatu a cikin alkur'ani karatun da muka yi na ƙarshe mun tsaya a aya ta 48 ne wanda yanda muke yi shine idan muka karanta safha idan muka karanta page ta alkur'ani sai mu zo mu yi bayanin a shubuhatikin da ke a cikinta ma'ana wa'annan abubuwan laisufson kinan na turawa da suke a cikin wannan ayar kin kenan a karatun da muka yi na ƙarshe bayan mun ƙare safhakin ba mu samu muka yi bayanin wannan shubhatkin ba kenan a yau za mu ci gaba da bayanin wannan shubuhohin sai mu ci gaba a cikin tafsiri a karatun da ya gabata daga qul lahbitu minha jami'an zuwa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shai'a nan ne muka karanta muka fassara sai muka ce shubuhohin za mu hudu su a yau alaramma zai karanta muna wannan safhar gaba ɗai sai mu yi bayanin shubuhohin da fadda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل فأهبطوا منها جميعا Mm.
فإما يعتينكم مني هدى فمن تبع هداي Mhm.
ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Mhm.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Mm.
اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم وأوفوا بأهلي وأوفوا بأهلي أوف بأهلكم وإياي فارهبون Mhm.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم Mhm.
مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به Mhm.
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون Mhm.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Mm.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين Mm.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها Mm.
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
jazakumullahu khairan wannan ita ce safhar da muka yi a karatu na ƙarshe da muka yi kuma mun fassara ta a ƙarƙashin wannan safhakin akwai shubuhohi guda uku wanda za mu taƙaita bayanin su sakamakon wannan shine darasi na farko a wannan masallacin yana da kyau mutane su saba da wannan tsarin namu shubuha ta farko idan buku manta ba darasinmu na ƙarshe mun yi bayanin labarin annabi adam alaihi salam da kuma matarsa hawa'u wanda suka yi abin da allah ya hana musu a aljanna dalilin shaidan da ya zuga su sai aka huddo su daga aljanna aka sabko da su a duniya to ƙarƙashin wannan shubuhar a ƙarƙashin wannan ha me yake da suna labarin na annabi adam da hawa shubuhar da suka bullo da ita suka ce ya kulu nabiyukum laula hawa'u lam takun unsa zauja haddahara suka ce manzon Allah ya ce ba dan hawa'u ba da mace ba za ta yaudari mijinta ba hal abada suka ce kaifa khanat hawa'u zawjaha ya aka yi hawa'u ta yaudari mijinta wa lam yakun hunaka rajulun ghaira alhali kuma a lokacin babu wani namiji in ba shi ba balle a ce ta yaudari mijinta wannan hadisin ya inganta hadisi ne riwaya ta muslim manzo Allah ya ce ba dan hawa'u ba da mace ba za ta yaudar mijinta ba hal abada to shine suka ce ya manzon Allah zai faɗi wannan ya annabin ku zai faɗi wannan alhali kuma lokacin hawa'u babu wani namiji balle a ce ta yaudar mijinta to ga amsar da malumai suka ba su da farko malumai suka ce wannan hadisin ba yana bayanin yaudara ba ce wadda suka sani domin yaudara kala biyu ce akwai yaudara ta me yake da suna ɗabi'a sannan kuma akwai yaudara ta mace dangane da mijinta idan mace tana da aure ta yi zina ta yaudari mijinta idan mace ta me yake da suna ta yi ma mijinta swata ta yaudare shi to kunga wannan duka wancan ya sha bamban da wannan to yaudarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hawa'u ta mijinta shine lokacin da shedan ya zo a wajen hawa'u ya fara tahiya ya yayi mata waswasi a cikin zuciya akan ta ci wannan ittanyar da aka hana su su ci to da hawa'u ta ci wannan ittanyar sai kuma ta zo ta nuna ma annabi adam shi ma ya ci wannan ittanyar ya kiya ta yi ta irin abun nan da ake na mata har ta sashi shi ma ya ci to wannan shine yaudarar da manzon Allah yake nuhi Hawwa'u tamawa tama mijinta annabi Adam alaihi salatu wasalam ba yaudara ba ta zina kamar yadda su suke tsammani domin misali Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut a ƙarshe sai yace fa khanatahuma kina alkhiyana anan ba ana nuhin ba sun yi zina a'a ana nuhin sun yaudare su don bu su bi hanyar su ba sun yi abun da ba sa so su yi wannan shine kenan kenan wannan yaudarar ba ta da mazamna a cikin kwakwalan musulmai da yardan Allah sai yaudara ta biyu suka ce kaifa yasmahu alquran bi hurriyati alaqida faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur suka ce dan me yasa alqur'ani ya ba mutane dama su yi addinin da suke so domin a alkur'ani Allah ya ce wanda yake so ya yi imani wanda yake so ya kahurce sun ya tawa'adul kafiri na bil'azabil alim bayan wannan kuma ya yi ma kahurai alkawali da azaba mai radadi ana gane wannan shubuhar suka ce Allah ya ce faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur wanda yake so ya yi imani wanda yake so ya me ya kahurta to suka ce dan me yasa kuma Allah zai ma mutane azaba tunda ya ba mutun damar in yana so yami in yana so yami in yana so yake imani wannan shubha ce ko ba shubha bace tabbas shubha ce abu ne mai ruda kwakwalwa to shine sai malamai suka ba su amsa da cewa anan Allah madaukakin sarki yayi abin da ake cewa a balaga ne al-uslubu at-tahdidi ma'ana yanayin magana na jan kunnai na hannunka mai sanda a larabci akwai abin da ake ce ma at-tahdid shine jan kunne ko hannunka mai sanda shine ka ce ma mutum in yana so yayi abu kaza in yana so kuma kai yayi tare da kai nuhinka ba kana umurnin sa bane da yi a jan kunnuwan sa ne kake yi shine malamai suka bada misali misali ko a al'adance a Hausa da zawarmanci ma zaka ga misali diyanka zaka tattara su sai ka ce musu duk wanda ya yi aiki a lakol a boko zan sai mishi moto sai bayan kwana biyu sai ka ga wasu daga cikin ɗiyan naka suna wasa sai ka ce musu na ce dai duk wanda ya aiki zan sai masa moto ko to wanda yake so ya yi karatu wanda bai so kai ya yi karatu yanzu da ya faɗi wannan maganan yana nufin kasu yi karatu ne menene yake yi shan kunnansu ne ke kamar hannunsa mai sanda ne yake musu shi ake cema al'usulubu a tahdidi a cikin balaga kinan a nan allah maɗaukakin sarki da ya ce wanda yake so ya yi imani wanda yake so ya kahurce ba wai yana nuhin ba ka je kai abin da kake so ba ruwan shi a'a a jan kunnuwanka ne yake yi babban kuma abin da zai nuna muna haka idan ka ɗauki a gaban ayar da Allah ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yake so ya yi imani wanda yake so ya kahurce sai ya ce inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihum suradiquha amma hukusan da cewa wanda suka kafurce mun tanada musu da wuta ana gane da kyau ko kenan ashe in kama wuce a gaban ayan ne zaka gane da cewa a can ba wai Allah yana cewa kai abin da kake so da babu ruwan shi kenan wannan shubhar ba ta da me ba ta da ba ta da wurin zama sai shubha ta uku ita kuma dangane da sallah ne tunda idan kuka lura a cikin wannan safhar mun yi bayanin wasta'inu bis sabri was salako wa aqimus salata wa atuz zakah to dangane da sallah ma suna da wata shubha ga yanda shubhar take suka ce inna muhammadan yaz'umu anna musa ahkama wa arhama bi ummatihi min rabbi wa annahu ya'lamu qudratihim qudratahum akthar minhu suka ce muhammad ma'ana suna nuhin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana riya cewa yahi me yake da suna suka ce muhammad ya tabbatar da cewa musa ya yi tausayin al'ummar sahiya da Allah maɗaukakin sarki subhanallah masan ko an gane da kyau ba ma'ana annabi musa yana tausayin al'ummar annabi muhammad hiyawai da yanda Allah yake tausayinsu menene dalilinsu suka ce dalili shine a hadisin mi'raj wal al-isra wal mi'raj da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fallanta masa sallah guda nawa guda hamsin da ya dawo ya haɗu da annabi Musa mai annabi Musa ya ce masa irji ila rabbika fas'alhu takhfif ka koma wajen Allah ka nemi a rage maka dan al'ummar ka ba su iya wannan ibada sallah guda hamsin a cikin ini ka koma ka ce a rage ya Allah manzon Allah sai ya koma ya ce Allah ina neman ina roƙon a rage ma al'umma ta sallah biyar a rage musu sallah hamsin sai aka rage biyar ya ƙara tahiya annabi musa ya ce ka je dai ka ce a ƙara ragewa aka rage har sai da ƙarshe aka rage aka bar ta ɗabiyar sai allah ya ce masa ka je hiya hamsun wa hiya hamsuna sallah guda biyar mutane za su yi amma za a ba su ladar sallah hamsin yanzu a nan suka ce ai a nan wannan hadisin kamar yana nuna annabi musa yana tausayin al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ne hiye da yadda ma Allah yake tausayinsu kuna gane wannan shubhar da kyau tun da gashi Allah ya ɗora sallah hamsin dalilin annabi Musa aka me aka rage wannan sallar to amsar da malamai suka ba su shine da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama da Allah maɗaukakin sarki bai tausayin al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da in manzon Allah ya komo neman a rage zai rage ba zai rage ba dama komi Allah yana yin shi da sababi ne kuma komi Allah yana shi akan me akan mataki-mataki a cikin ƙaddarar Allah ne ya ƙaddara za a yi haka kuma bayan wannan tausayin da Allah maɗaukakin sarki ke muna yasa ya ce sallah guda biyar za ku yi amma kuma sallah amma kuma ladar sallah nawa za a baku ladar sallah hamsin akwai abin da yake wannan tausayi babu wanda ya kai tausayin mutane kamar Allah maɗaukakin sarki a hadisi wanda yake shahararre manzo Allah yana tare da sahabbai sai suka tsinkaye wani yaro yana kuka sai ga wata mata ta rugo da gudu ta zo ta ɗauki wannan yaron tana rarrashin shi ta zamna tana ba shi nono hankalinta duk ya tashi sai manzon Allah ya ce masu habbai a tarauna hazihin mar'a tarihatan waladaha finnar kuna ganin wannan matar in aka ce ta ɗauke ta ɗanta ta jewa shi wuta za ta jewa shi sai sahabbai suka ce la wallah a'a mun rantse da Allah ba ta jewa shi don saboda tausayin da take mishi sai manzon Allah yake lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi li waladiha Allah yana tausayin mutane fiye da yanda iyayen suke tausayin su duk yanda mammarka take tausayinka ai kaga uwa ce wadda in baka da lahiya in dai har baka yi kwana ba ita ma ba za ta yi kwana ba daddare kowa ya yi kwana babanka ya yi kwana kannanka su yi kwana yannanka su yi kwana amma ma'ahirka ba za ta yi mai ba ba za ta yi kwana ba ana gane da kyau ko matarka ma za ta yi kwana amma ma'ahirka ba za ta yi kwana ba wallahi zan iya ce muku ni wannan ganau ne ba yau ba na yi wani rashin lahiya wanda ban taɓa yin irinsa ba wanda wani irin ciwo ne ne wanda da duke ma nake tahiya ba na iya ɗagawa don saboda ciwon ciki da nake yi tsanani yake mini aka kama mu wata babban likita da ake ce ma likitar galmi wadda a nijar tana ɗaya daga cikin manyan likitoci wallahi duk in na holko da dare sai in isko ma'aihiya ta zamna hawaye na zubo mata tana kuka don saboda wahalar da ta ga ina sha wata ran har tana zama tana tana tana kuka ina shahi mata hawa ina cewa ku yi hakuri zan samu sauki abun nan har yanzu tuna shi nake idan na kalli ma'aifiyata babu wanda zai maka wannan in bawa ba in ba ma'aifiyarka ba to duk yanda ma'aifiyarka take tausayin ka to Allah yana tausayin ka hiye da wa hiye da ma'aifiyarka wannan me yake nuna muna ashe in kaga Allah ya dauki mutun ya jehwa shi wuta to ya yi ta'addancin da ya wuce gona da iri ne Allah yana tausayinmu da Allah bai tausayinmu da in ya ce kakkai abu kai kai tsaye yana iya mi yana iya hallaka ka da Allah bai tausayinmu shi ya yi maka idanu ya ce kada ka kalli abu kaza sai kana kallon wannan abun bidiyo wanda ba su dace ba ko foto wanda ba su dace ba da kana cikin kallon su Allah sai ya mi sai ya cire wannan idanu amma kuma sai Allah ya kyale ka dan mi don tausayi da yake don saboda mai yi wayan da kaso ba Allah yana tausayinmu a shi ya kamata a ce muna jin kumiyar Allah maɗaukakin sarki za mu ci gaba a safha ta gaba malam bismillah wannan shubuhin gaba ɗayansu masdarkinsu shi ne littahi na mai ke da suna shubuhatul mustashirikina wa rududul ulama'i alaiha littahi ne wanda yake nukbatu min al'ulama wasu malamai ne suka wallafa wannan littahi malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومكم سوء الأذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh najjaynakum kuma ka tuna ma yahudawa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idh najjaynakum a yayin da muka tseratar da ku ai idh najjayna ajdadakum a yayin da muka tseratar da kakanninku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna yasumunakum su al'azabi ayyudhiqunakum su al'azab suna ɗanɗana muku mummunar azaba kaman kace ya ne azabar take yuzabbihuna abna'akum suna yanke ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum ay wa yubquna wa yastabquna nisa'akum ay suna barin kuma ƴaƴanku maza ƴaƴanku mata suna yanke 'ya'yanku maza suna barin 'ya'yanku mata a raye don mi don saboda su yi musu hidima wa fi dhalikum kuma lallai a cikin wannan abun da suke yi bala'un ai akwai ikhtibarun akwai jarabtawa min rabbikum daga ubangijinku azimun jarabtawa mai girma a nan allah maɗaukakin sarki yana tunawa ma yana tuna ma yahudawa ne daga cikin ni'imar da ya yi musu ya tseratar da su daga wani azzalumi da ake ce ma fir'auna da musamman fir'aunin da yake a zamanin annabi musa domin fir'auna sunan sarauta ce ta eh, meke da suna kiftawa a wannan lokacin duk wanda yake sarauta a wannan lokacin suna ce mishi fir'auna to fir'aunan zamanin annabi Musa suna azabtar da 'yan uwan annabi Musa dangin annabi Musa alaihi salatu wassalam maza a yanka su mata kuma a kyale su me yasa suke musu wannan azabar dalilin abubuwa guda biyu abu na harko malaman tafsiri suka ce mutanen fir'auna sun ga mutanen annabi musa sun fara yawa ne sai suka ce to in mutanen nan suka yi yawa suna iya masu yi ja da mu to yana da kyau a rage musu yawa don kada su yi yawa don in sun yi yawa za su yi ƙarhi ana ganiya da kyau ko to shine sai aka fara yanke maza don saboda komi yawansu in ba su da maza ai ba za su yi mi ba ba za su yi ƙarhi ba tun da ƙarhi na maza ne to sai kasance suna yayyanka maza don su rage musu yawa dalili na biyu kuma shine wataran fir'auna yayi kwana sai ya mahulkin wata wuta ta taso daga cikin kabilun annabi Musa an gane da kyau ko jikokin annabi Yaqub ma'ana daga cikin Yahudawa ta taso tayo gidan shi ta kone gidan shi da ya tashi da kwana sai ya gaya ma hwadawan shi maluman shi masu mishi fassarar maholki sai suka ce ai wannan yana nuna wani ne za a aihwa daga cikin wa'annan mutanen na yahudawa wanda zai karar da mulkinka zai hallaka ka sai ce aha to aiko ba ma za a aihe shi ba to yanzu duk namijin da aka aihwa kawai a sheka shi lahira duk matar da ta ɗauki ciki sai a rika kula da ita idan ta aihu in mace ce ta samu sai a kyale ta in namiji ne sai a cire mishi kai haka ake yi yanzu sai da ya kai maza sun yi karanci to dama yahudawa su ne ke musu aiki sai aka kawo mishi kara aka ce in wa aka ce in maza suka kare ho akwai matsala don babu masu yi muna aikin karhi sai ce to yanzu duk shekara shekara guda a yanka shekara guda sai a bari kaji wauta ko to wa gaya maka shekarar da ba shekarar da ba za a yi shekarar da ake yanka shekarar ce za a yi yaran malamai suka ce shekarar da ake ba su dama na ba za a yanka iyansu ba shekarar na aka aihi annabi harun alaihi salam to shi kuma wanda ba a so ya zo duniya kin da yardan Allah kuma shekarar da ake yanke jariran kuma shekarar ya zo duniya ana gane da kyau ko wannan shine Allah kenan idan ya so abu ya abu sai ya abu ko wanda baya so ya ƙi ya so aka aiha annabi musa kamar yadda za mu gani a surori can gaba to wannan shine ma'anan yanka 'ya'yansu maza da suke yi da ƙyale 'ya'yansu mata allah ya ce tabbas a cikin wannan akwai jarabtawa mai girma jarabtawa ce mai girma ka aihi ɗa ya mutu wai ya mutu ma to ina gama ka aihe shi a zo a kashe shi a gabanka wannan ya himami ya yi ciwo na bala mu je gaba وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا
na'am وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh faraqna bikumul wa idh faraqna bikumul bahra kuma kutuna ya ku yahudawa a yayin da faraqna bikumul bahra ay fassalna al bahra lakum kutuna lokacin da muka raba teku dan saboda ku fa anjaynakum sai muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'auna muka nitsar da mutanen fir'auna da shi karan kansa wa antum tanzurun alhali kuma kuna kallo ma'anar wannan shine lokacin da annabi Musa ya bayyana ya nuna ma fir'auna da cewa shi ba Allah bane har yana kiran mutane zuwa ga su bauta ma Allah shi kadai su bar bautan fir'auna to sai fir'auna da ƙarshe ya shirya da za su yi dirar mikiya ma'ana su sabko gaba ɗayansu su hallaka mutanen annabi musa gaba ɗayansu da ƙonsu da ƙwalƙwatarsu a wannan lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Musa labari akan su hita shi da mutanensa da dare su bar gari to sun gudu sun bar gari da sahi sai labari ya isko fir'auna ai mutanen annabi Musa Yahudawa sun gudu sun bar gari shine sai ya daura rundunoni da dawakai aka bi su mutanen annabi Musa suna zuwa sai suka isko teku a gabansu ma'ana ruwa masu yawa fleuve irin wanga wanda ba za a iya tsallakewa ba sai da jirgin ruwa kuma ba su da jirgin ruwa a wannan lokacin sai suka shiga tashin hankali ya za su yi ga fir'auna can baya ga kuma teku a gabansu wanda in sun shiga za su hallaka wannan shi ake ce ma shiga uku ko? ta a wannan lokacin sai allah maɗaukakin sarki ya yi ma annabi musa ishara da ya ɗauki sandarsa ya bigi wannan tekun annabi musa na ɗaukar wannan sandar ya bigi wannan tekun sai wannan tekun ya rabu biyu shine wa idh farakna bikumul bahra da tekun ya rabu biyu sai suka bi suka wuce suka tsallake sun tsallake sai ga fir'auna shi kuma ya zo da mutanensa shi ma suna zuwa sai suka shiga za su tsallakewa sai da suka shiga sun kai tsakiyar ruwan sai Allah maɗaukakin sarki ya umarci teku sai ya game sai gaba ɗayansu suka halake shine ma'anan wa iz farakna bikumul bahra fa'anjainakun wa agrakna ala fir'auna sai muka nitsar da muka hallakar da mutanen annabi fir'auna wa an tumtan zuru na alhali ga shi kuna me alhali ga shi kuna kallo mutanen gaba ɗai suka mutu sai fir'auna shi kaɗai ya mutu amma gawarsa shi ne yau manu na jika bi badani kalita kuna liman halfaka aya fir'auna yanzu haka in ka zo in ka ji a egypt in ka je a meke da suna amize za ka isko gawar fir'auna ga tanan za ka isko shi gashi nan kwance hausawa suka ce abinda ya baka tsoro wata ran zai baka tausayi a da fir'auna tsoro yake ba mutane yanzu in ka zo sai dai ya baka me sai dai ya baka tausayi shine abinda ya baka tsoro wata ran zai me wata ran zai baka tausayi akwai wani dan box wanda a yanzu a da lokacinsa ba kulli in yi maka ba in hararanka ba in yi sai ka hirgice don saboda katan yake da suna miskil da ke gare shi da sauransu to amma yanzu zaman da ake yanzu kawahun da zai tahiya ma bai da yadda ka san yaro a bisa kan kujera sai an ɗaga shi komi sai an mishi haka yake a da can tsoro yake ba mutane yanzu kuma yake ba mutane abun da ya baka tsoro wataran zai mi zai baka tausayi yana abi duniya a hankali hala mu je gaba wa idh wa'adna musa arba'ina laylatan thumma thumma takhasqu al-'ijla min ba'dihi wa antum qadimun ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh wa'adna Musa kuma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka tuna ma al'ummarka a yayin da muka yi alkawali da annabi Musa arba'ina lailatan kwana arba'in sun matakhastumul ijila sannan kuka riƙi ɗan maraƙi kuka riƙa bauta masa min ba'dihi bayan tahiyarsa wa antum zalimun alhali kuna azzalumai wannan bayan Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da su ne sai Allah maɗaukakin sarki ya yi randevu da shi da annabi Musa kwana arba'in a kan zai je ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki to lokacin da ya tahi shi ne sai mutanen annabi Musa Yahudawa suka riƙi ɗan maraƙi suna bauta masa asali kuma yadda abin ya kasance shi ne lokacin da suka taho suna akan hanya sai suka haɗu da wasu mutane suna bauta ma ɗan maraƙi sai suka ce ya musa ja'allana ilahan kama lahum aliha ya musa ka sanya muna allah kamar yadda su ma wa'annan mutanen suke da allah ka sa muna abin bauta kamar yadda wa'annan mutanen suke da me suke da abin bauta wannan yana nuna yana daga cikin hanya taɓacewar al'umma shine kwaikwayo da wasu musamman kuma kwaikwayo da wanda ba su akan me ba su akan hanya ta gaskiya shi yasa manzo Allah ya sha kunnumu akan koyi da da turawa koyi da mutanen banza to a wannan lokacin ne annabi Musa ya sha kunnuwan su yace innakum antumuz zalimun lalle ku mutane ne innakum qaumun tajhalun ku mutane ne jahilai ya za ku ce a sa muku abin bauta bayan kuna da Allah wanda shi ya tseratar da ku a yanzu su abinda suke so shine su ga Allah a gabansu kamar yadda me kamar yadda waɗannan mutanen suka sa ɗan maraƙi suna me suna bauta masa to a wannan lokacin da annabi Musa ya musu faɗa yace ku mutane ne jahilai yayi musu faɗa to bayan kuma ya tahi sai kuma aka samu ɗaya daga cikin hatsabibai daga cikinsu da ake ce ma samiri wanda ya shawarce su da kowa ya kawo zinaransa don saboda ya yi musu a mekir suna ya yi musu irin abin da aka ga wancan mutane suna bauta shi ne fa'akaraja lahu mai ijilan jasadan lahu khuwar lokacin da aka haɗa zinari to an yi daidai a ya lura da lokacin da mala'ika ya zo a kan doki wajen annabi musa babu wanda ya ga wannan shi kaɗai ya gani to inda mala'ika ya zo sai ya lura da duk inda dokin mala'ikan ya taka in ya ɗaga sai tsoro ya hoto alhali kuma a wurin cikin sahara ne ake duk inda dokin ya taka sai mai hito sai shibka ta hito tsiro ya hoto sai ce to wannan abin mamaki ne to shine lokacin da suka tara wannan zinaren sai aka narke zinaren sai suka yi gumki na mekin suna na saniya a wannan lokacin sai ya ɗebo wannan ƙasar ta sawun raƙumin wannan mala'ikan sai ya zuba akan wannan dokin yana zubawa akan wannan dokin sai wannan mutum-mutumi wannan stacikin wannan gumki na doki na saniya ko kuma sa ya zamanto kamar na gaskiya sai gashi ma har kuka yake shine ya ijilan lahu khuwar yanzu wannan raƙumin ko me yake da suna raƙumi ko maraki ko wannan maraki ko kuma sa yana tashi sai yi kuka umbo sai suka faɗi gabaɗin suka yi sujada bayan sun yi sujada kuma sai ƙara na ce umbo sai suka ɗago yanzu sai kasance duɗin raƙumin ya yi umbo sai su ce raƙumi allah na so a mishi sujada a mishi bauta sai su faɗi su sujada da ya ce umbo sai su ce a allah yake sujada ta isa sai a tashi haka suke ta yi kuma shaitan ya zayyana musu da a'a wannan shine ne qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ai annabi musa ya manta ai ga allan nashi nan ya manta ya tafi wani gari ku bari shi ma in ya komo zai tabbatar muku da wannan shine me da wannan shine allah subhanallah shine allah ya ce afala yarawna allah yarji'u ilaihim qawla ba sa ganin wannan dan marakin bai iya musu magana kun bai amfana su da komai kai bari ma dan marikin shi za a amfanarwa domin shi ke bukatar a kama shi abinci ya ci to wanda za a kama abinci ya ci yaushe zai ba zai ba mai kama shi abincin da'ufa talibu wal matlub hausa suka ce in hutsari ban in hutsari banza ne ka za ta yi mu gani wannan shine kenan sai Allah ya ce summa afauna ankum bayan wannan sai muka yi afuwa muka yahi muku wannan laihin da kuka yi min ba'di zalika bayan haka la'allakum tashkurun dan saboda ku gode ma'ana idan Allah ya maka afuwa me yake so kai ka gode masa an karanta wannan ayar na mu shiga وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارعكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارعكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى har yanzu yana tuna musu ni'imar da ya musu yake cewa wa id ataina Musa alkitaba kuma a yayin da muka ba Musa littahi alkitab shine littahi na at-taura da aka bashi wal furqana da kuma mararraba tsakanin gaskiya da ƙarya la'allakum tahtadun dan saboda ku shiryu ma'ana Allah yace daga cikin ni'imar da yama Yahudawa shine da ya sabkar musu da littafi na attaura dan saboda su shiryu ta hanyar me ta hanyar wannan littafin sai Allah yace wa id qala Musa liqaumihi kuma a yayin da Musa yace ma mutanansa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lallai ku kun zalunci kawunanku bittikhadikumul ijla dalilin riƙar ɗan maraƙi da kuka yi abun bauta fatubu ila bari'ikum don haka ku tuba zuwa ga bari'ikum ai khaliqikum ku tuba zuwa ga mahalicinku wanda ya ƙaga halittarku faqtulu anfusakum kuma ku kashe kawunanku malamai suka ce nan ana fa'un anan kamar sakaman litta'alil ce ku tuba zuwa ubangijinku kaman ka ce to ya tuban yake faqtulu anfusakum ay liyaqtul ba'dukum ba'da ay taubatukum hiya an yaqtula ba'dukum ba'da tubanku kuma shine sashen ku su kashe sashen su ana gane da kyau ko zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine alkhairi a gare ku a wajen mahalicinku fataba alaikum in kuka yi haka sai ya gafarta muku innahu huwa tawwabur rahim domin lallai shi Allah at-tawwabu ne siga ce ta mubalaga fa'al mai yawan karban tuba ne ar-rahim sannan kuma mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai ne wannan ayar abinda take nuhi shine bayan sun yi wannan laihin wanda shine laihi mafi girma da ake yi ma Allah madaukakin sarki menene shi shine shirka shi yasa Allah yake zalamtum anfusakum inna shirka la zulmun azim shirka ita ce zalunci mafi girma babu wani laihi da zaka yi ma Allah da yake shirka domin kowanne laihi Allah yana gafartawa amma banda shirka in an mutu ana shirka to babu makawa khalidan ne fin nari dawama ce a cikin wuta Allah ya kare mu shi yasa dullahin da kaga mutun yana yi kada ka hudda mishi tsammani daga rahamar Allah madaukakin sarki dullahin da mutun yake in ya mutu kana iya kace Allah ya yahe masa amma in mutun ya mutu yana shirka ba a cewa Allah ya yahe masa sai dai a ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa ana gane da kyau ko wanda shi ne kenan yanzu yahudawan da suka mutu a wajen yakin filistin da ake sai mu ce allah ya ƙara nauyin ƙasa amma kuma filistina wanda suka rasu sai mu ce ne allah ya gafarta musu allah ya ji kansu wannan shi ne kenan kaga wani mashayi mashayi ya mutu mazinaci ya mutu a anguwarku amma ana sallah tare da shi a masallaci in ya mutu sai ka ce allah ya ji kanshi amma ga wani dan bori ya mutu shi kuma sai ka ce ne Allah ya raka taki gona Allah ya kara nauyin kasa haka ake yi wanda ba musulmi ba in ya mutu shi ba baka cewa Allah ya ji kanshi ya halatta ka je kai musu condolence mai condolence Allah ya baku hakuri alhana irkoi mutunta aran sai suru aran fahimu wala amma isi ne irkoi masu gi a mayafa a'a hinne irkoi masu gi ama ya fa zangani go eh, ni go ja in janda irkoi no zangani go eh, candi candin da irkoi no zama irkoi ne a siya fasi Did- an gane ko ni mo ni go ne ama ya fasi kenan a site jayyid wannan shine kenan kenan a takaice dai laihin da suka yi na shirka yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu tuban su ma sai kasance mai tsanani ya tuban yake shine faqtulu anfusakum ay liyaqtul ba'dukum ba'da ya tabbata a tafsirin al-Imam tabari riwaya daga Abdullah bin Abdullah bin bin Abbas yace yanda aka yi shine Allah yace yanda zai gafarta musu shine za a sauko musu da duhu sai duk wanda suka yi bautar ɗan maraƙin nan sai su kwakwanta sai su dudduka a ɗame musu hannuwa baya su kuma wanda suna kallo ana bautar ba su hana a yi ba ‘yan ba ruwanmu sai a ba su takobi a ce su kakkashe wa'annan mutanen haka duhu ya sabko aka ba su takobi su wa'annan suna zazzamni suka zo suna sassare su ana gane da kyau ko sai da aka jima can sai duhun ya jayi ko da aka haska ga shi duwa innan mutanen sun kashe su sai ga shi su wanda suka yi kisan suna ta kuka don abin busu so su yi ba don ‘yan uwansu ne kana gani kananka a ce ga takobi ka kashe shi don me yasa don saboda ya yi shirka kuma in ka kashe shi sannan ne za a gafarta mishi wannan malamai suka ce yana ɗaya daga cikin sauƙi yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana sauƙin addininmu na musulunci su a lokacin yahudawa in ka yi zunubi to tubanka Allah ne zai gaya maka ya zaka tuba ba wai yadda kake so bane mu anan a musulunce yanzu in ka yi zina babu wanda ya ganka ya zaka yi tuba zaka yi kai ta istighfari Allah ya gafarta maka ta yawan aikin alkhairi ana gane da kyau ko amma in a lokacin annabi musa ne tubanka sai ka ji wajen annabi musa ka gaya masa na hoyi zina ina so in tuba to sai allah ya sabko ga yanda zai ya tuba ya je ya hau katon dutse ya hwado shine tuban shi ana gane da kyau ko ko ya ɗauki yuka ya daɓa ma kansa a lokacin su su lokacin shari'ar yahudawa in ka yarda hutsari ya taɓa hwatar jikinka kun sanya za ka yi wannan hwatar sai ka cire ta sai ka sa yuka ka cire ta amma mu yanzu in hutsari misali ya taba ya taba hwatar ka ya zaka yi wankewa ruwa kawai zaka sa salum alum shikenan amma su kuma sai ka sami sai ka sa yuka ka hidda wannan ko kuma ka sa wani dutse mai ƙarfi ka goge wannan wurin wannan duka yana saukin me saukin addinin mu na musulunci babu addinin da yake da sauki kamar addinin musulunci idan kuka lura yahudawa a addininsu hatta kiristoci a addininsu akwai sa hijabi da kuma liƙe huska akwai wani malami da na taɓa ganin ya nuna wani yana bayani a bisa kan hatta yahudawa da kiristoci sa hijabi a addininsu dole ne shi yake nuna wata tsohuwar bidiyo a lokacin ƙasar rum an san rum ko? jayid rom gashi nan matansu yadda ka ga matan musulmai yadda ka ga mata a saudiya suna yi arhe jiki gaba daya ba a ganin komi matansu haka suke ka ɗauki babban misali idan kiristoci za su yi da shi nan mari maryam ba hijabi sukinta ko da hijabi sukinta a hijabi don ya nuna maka mi a addinin su ma akwai mi akwai hijabi idan ka dibi laishar kinnan an san laishar ko wanda suke zama a iglis wanda su ba su komi sai bauta za ka gansu da mi suke da hijabi suke mazan su kuma da mi da jallabiya kai kuma kana ganin jallabiya ƙauyanci ne to ga kirista ma yana ganin jallabiya abun alkhairi ne ke kina baki sa hijabi ke musulma baki sa hijabi to ga kirista ma suna ganin me sa hijabi menene ibada ce wannan shine kenan a takaice dai wannan yana nuna saukin addinin mu na musulunci wanda irin wannan ayoyin duk in muna karanta su sai mu rika gode ma Allah da yami da ya sauƙaƙa mana addini alhamdulillahi alladhi hadana lil islam malam mu je gaba وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون
Mhm.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون jazakumullahu khairan na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idh qultum ya Musa kuma ku tuna a lokacin da kuka ce ku Yahudawa ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka malumai suka ce lan nu'minu laka a a ba ba, ba al-imanu al-haqiqi bane suka ce ai lan nuti'aka ba za mu yi maka biyayya ba shine wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka ko kuma lan nu'mina laka kamal al-iman ba za mu yarda da kai ba yarda ta cika hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah ido da ido ka san ku sun sun dauko aiki ko fa akhadhatkumus sa'iqatu sai tsawa ta kama ku wa antum tanzurun alhali kuna kallo thumma ba'athnakum sannan sai muka tayar da ku min ba'di mautikum bayan mutuwarku la'allakum tashkurun dan saboda ku gode ma Allah da ni'imar da ya muku wannan duka yana nuna mana taurin kan yahudawa ne wai bayan Allah ya tseratar da su an kare wannan yanzu kuma godiyar maye za su ma Allah za su ma annabi Musa wanda ta dalilin sa aka buga teku ya tsage suka tsira yanzu godiyar Allah za su ma annabi Musa kai homun ba ma za mu ba za mu maka biyayya ba sai ka nuna mana Allah kiri da kiri ana gane da kyau ko wannan magana kuma damunana ka ce kai ba za ka yarda da annabinka ba sai ya nuna maka wa sai ya nuna maka Allah yana da kyau babban mutum ma ana so idan za ka yi mishi magana ka san abin da za ka faɗa mishi ballantana wa ballantana annabi kuma ka ji musa suka ce fa ba ma ya rasulallah ba kun ga bambancin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta da ta yahudawa su su sahabbai in za su kiran manzo Allah ba su cewa ya muhammad subhanallah mi suke cewa ya rasulullah ya nabiyallah ya khaira khalqillah ya abul qasim amma yahudawa gatse gatse kai musa ba ho za mu yarda da kai ba sai ka nuna mana Allah a wannan shine kenan shi yasa wani mai hikima yake cewa la taghfalan sababal kalama wa waqtihi wal kamma wal kaifa wal makana jami'a in zaka yi magana ka lura da abubuwa guda biyar ka san yaushe ne zaka magana wane ne kuma kake ma maganar sannan adadin abu nawa ya kamata ka faɗi kuma ya ya kamata ka yi maganar kuma a wani lokaci ya kamata ka faɗe ta shine la kuma dalilin me yasa zaka yi magana shine na biyar kin la taghfalan sababal kalama wa waqtihi wal kamma wal kaifa wal makana jami'a dan kana iya ka zo ka yi magana a baki yanke waya ko wannan shine kenan to a lokacin da suka ce ba za su ba za su yarda ba sai an nuna musu Allah kiri da kiri ido da ido a wannan lokacin sai tsawa ta sabko musu daga sama kenan sun wadi mi sun wadi mi babbar magana ana gane da kyau ko kenan sun wadi babbar magana wai rawanin sarki ya faɗi ana gane da kyau ko to suna faɗin wannan sai tsawa ta sabko musu aradu ta sabko musu kai tsaye suka faɗi gaba ɗayansu suka me suka some suka mutu ba ma suka some ba suka mutu wannan shi hausa ke cewa ka san abun da yawa mutuwa ta je kasuwa mutuwa ta je kasuwa ai ka san ba mutane kaɗan za ta ɗauka ba ko ana gane da kyau ko gaba ɗayansu suka faɗi suka mutu Allah ya ce sai muka tayar da su bayan sun mutu bayan sun some sun suke Allah ya ce sai muka tayar da su don saboda su goge wannan me yake nunawa yana nuna muna ashe Allah yana tayar da mutane bayan me bayan sun mutu malam mu je gaba na'am وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى mm.
وأنزلنا عليكم الماء المن والسلوى Mhm.
كلوا من طيبات ما رزقناكم Mm.
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa zallalna alaikumul ghamama bayan mun tayar da ku mun yahi muku wa zallalna alaikumul ghamama kuma muka lullubar akan ku al-ghamam shine as-sahab ma'ana muka lullubar muku da me yake da suna giragizai suna muku inuwa wa anzalna alaikumul manna was-salwa kuma muka sabkar muku da alman alman hausa suna ce mishi zarba ana gane da kyau ko amma a yanzu dai babu shi ko a kasar hausan ma amma dai wani abu ne wanda yake kama da zuma daɗinsa kamar zuma yake kamar wani ji haka ma'ana wani abun sha ne mai daɗi wasalwa kuma muka sabkar muku da 'ya'yan shila 'ya'yan shila su ne tsuntsaye ƙanana kun san tsuntsaye namun su yahi na kaji daɗi kuma a cikin tsuntsayen ma ƙananan namun su ya himi ya hi daɗi ana gane da kyau ko ku ji wannan duk daɗin da duk rugudumar da Allah ya sabkar ma Yahudawa Allah ya ce musu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga kyaukyawan abin da muka arzuta ku wa ma zalamuna kuma su Yahudawa ba su zalunce mu ba ma'ana laihin da suka yi asali ba mu suka cutar ba ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kansu suke zalunta wannan ayar abin da take nunawa shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya tseratar da Yahudawa ya tseratar da Yahudawa suka shiga a cikin daji kuma a cikin sahara yanzu sun baro garin su ko kenan tabbas suna me suna a cikin wahala ko sahara kuma kun san akwai me akwai rana to a wannan lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ya liƙe musu rana da giragizai suna tahiya a cikin me suna tahiya a cikin inuwa akwai gatan da yake wannan gata ta ji wannan ni'imar Allah ya sabka musu da giragizai suna musu inuwa domin ba su da wurin da za su zamna babu ra- babu itace balle su zamna to sai Allah ya saka musu da giragizai bayan wannan a cikin sahara babu ruwa ko babu kuma abinci a cikin sahara to sai Allah ya sabkar musu da wannan zarbakin ma'ana wannan abun sha wannan buwason mai daɗi daga sama da kuma tsuntsaye kuma tsuntsayen gasashi ana gane da kyau ko suna ci ga naman tsuntsu abinci ga kuma as- ga- ga kuma alman shine buwason shine jin da za su sha ana gane da kyau ko Allah ya ce musu ku ci ku sha wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi zalikun bala'u na yayi na jayyid a a takaice anan sai Allah madaukakin sarki ya ce zunubin da suka yi ba mu ba suka zalunta kawunan su suka zalunta wannan yana nuna duk abin da kai duk abin da kai na laihi kanka kai ma idan kai alkhairi kanka kai ma idan kai sharri wa kai ma shi ma dai shi ma dai kanka kai ma kada ka taba tsammani in kana zunubi kana kana ba Allah haushi ne to ka san da cewa kanka kake ma domin zaluncinka akan wa zai komawa akan ka zai komawa zalunci kala uku ne zulmul insani rabbahu wa zulmul insani ghairahu wa zulmul insani nafsahu zaluntar Allah shine kin bautarsa da zaka yi zaluntar mutane sannan kuma zaluntar kanka zaluntar kanka shine kasance baka yin abin da zai tseratar da kai daga azabar Allah madaukakin sarki a takaice in wa masu girma a wannan safhakin tana dauke da darussa masu yawa daga cikin darussan da take nuna mana shine shi zalunci duk lokaci duk tsawon lokacin da ya doka a ƙarshe dai zai mi a ƙarshe dai zai mi zai ƙare fir'auna shekaru dubbai yana yayi shekaru masu yawa yayi yana mi yana zalunci amma da ƙarshe ya Allah ya masa ya halakar da shi ya kama sa kuma wannan yake nuna muna duk mutanen da suke a cikin tsanani in suka yi haƙuri suka bi Allah to da ƙarshe Allah zai mi Allah zai tsamar da su Allah zai kawo musu sauƙin rayuwa shine wani mai hikima yake cewa إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينك- أن ينكسر سكتي إذا الله مدوككين سركي يسو يهوتد الأمة تو قدر ذات زو dole sahiya ta waye dole wannan wahalar da ake a ciki ta mi ta yayi haka yan uwanmu falastinawa suke a cikin sharaftawa su ma in Allah ya so ƙarshen wannan sharaftawa tana zuwa yan uwa masu girma wannan wannan sofhakin a akwai shubuhi guda uku da na hudda amma za mu ɗauki guda mu yi bayani akan ta sai mu tsaya haka nan shubuhar ita ce idan kuka lura a cikin bayanin da muka yi mun nuna cewa Allah ya ce ya tayar da banu Isra'il bayan ya kashe su, wannan sai ke nuna akwai mutuwa ko? Kuma bayan an mutu za a mi, za a tashi. To kuma akwai lokacin da ita ma mutuwar za ta mi? Za ta mi? Kun ji akwai maraɗin haɗi ko? Kaji- Wannan shi ake ce ma kaji maƙetaci. Ba mutuwa kin kashe mu ba to kima za ki mutu. Allah gane da kyau ko? to shubhar da aka samu shine ya zo a hadisi ah, ga shubhar yadda ta zo suka ce ah, ya ta'anu ba'adul mushakiki na fil hadisi sabiti an rasulillahi sallahu alaihi wasallam wallazi fi wasu daga cikin masu shakka masu sama mutane shakka game da addini suna sukar wani hadisi wanda manzon Allah a cikin hadisin ya ce الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش أملح أرانا القيامة ذا أزود متوى تنا كمر آه، راغو sai a yanke ta an gane ko sun ma yuzbahu bainal jannati wan nar sai a yanke wannan mutuwar a tsakanin wuta a tsakanin wuta da aljanna ana ganewa da kyau ko to sai suka ce هذا الحديث يخالف صريح, صريح العقل suka ce wannan hadisin ya saba ma hankali li'annal mauta aradun wal aradu la yanqalibu jisman suka ce domin ita mutuwa ba a ganinta to shi kuma abinda ba a mutuwa fa kaifa yuzbahu ya za a yanke shi ana gane da kyau ko wannan shubuhar ta zo a cikin littafin kaifa na ta'amalu ma'a sunnan nabawiyya na Dr. Yusuf Al-Qardawi kaifa na ta'amalu ma'as sunna annabawiyya a takaice tun da lokaci ya tai zamu ba da amsar wannan shubuhar da farko dai shi wannan hadisin ya inganta wanda manzon Allah ya ce a ranar alkiyama za a zo da mutuwa kamar rago a yanke ta a tsakanin mi a tsakanin wuta da aljanna Allah ya nuna muna wannan ranar amma muna a wu- muna a aljanna ba a ina ba ba a wuta ba in kai wutar kake so to mu dai aljanna muke so wannan shine kenan a takaice hadisi ne wanda ya inganta ya tabbata a cikin sahihaini bukhari da muslim duka sun rawaito shi kenan la mata'ana fihi babu wata hanya ta sukar hadisin to a takaice amsar da malamai suka bada shine shi al'amari na tashin alkiyama al'amari na lahira yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake ce ma alghaibiyat ma'ana al'amurra na gaibi wanda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya san yadda abin yake kasancewa kenan shi yasa idan ka ji an ce alƙiyama a lahira za a yi abu kaza kai dai a matsayinka na musulmi ka yi imani eh abin zai abku amma babu ruwanka da ka tambaya ya abin zai kasance don in ka ce haka za ka yi to da ƙarshe ma za ka bar musulunci shi yasa a farkon suratul bakara Allah ya ce walladina yu'minuna bil ghaibi suna daga cikin mutanen kirki wanda suke imani daga cikin alamun mutane suna imani da gaibi abin da yake busu sanya yake ba kuma shi al'amari na lahira ba a haɗa sa da hankali kuma ko a nan duniya akwai abubuwan da in ka ce sai da hankali za ka yi aiki da su to ba za ka yi aiki da su ba misali in ka ce sai ka ga hankalin mutum sannan ka yadda mutum na da hankali ina tsammani ai za ka ɗauki kowa mahaukaci ne ko hankali ana ganin shi A- to in ka ce sai kaga hankali za ka yadda akwai hankali to kenan kowa za ka ɗauke shi a matsayin mi a matsayin mahaukaci a sh- eh, shi shi kan shi ma sai ɗauka shi mahaukaci ne ko wannan shi ne kenan rezo misali in ka ce sai in kaga rezo da idanunka sannan za ka yadda akwai rezo sai kaga connection da idanu sannan za ka yadda akwai connection a za ka ƙara connecte connection ana ganinta a ba a ganinta gas kana ganin shi amma kuma ka yadda akwai gas ko ko sai in ka gan shi gashi nan yana yawo sannan ka ce akwai gas wuta ta kuran ita ma ai ba a ganinta ku waya ce wannan ita ita ce wayar in ba a soka ta ba in ka taba tana kama ka amma an soka ta ga wani abu in ka taba sai ta kama ka wannan duka dalili ne na hankali akan cewa shi al'amari na gaibi ba a me ba a sa hankali ana gane da kyau ko kenan idan Allah ya faɗi abu ko manzon Allah ya faɗi abu abinda baka gane ba kai dai innama kana qaulul mu'minina idza du'a ila Allah wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na mun ji mun yi biyayya wannan shine kenan a takeice dai malumai suka ce hikimar da yasa a ranar alkiyama za a kawo za a kawo mutuwa a yanke ta a tsakanin wuta da aljanna dan saboda 'yan aljanna a ƙara musu jin daɗi da cewa sun shigo aljanna ne khuludun falamaut za ku dawama babu mi babu mutuwa kenan su 'yan aljanna in an yanke mutuwa ƙari me za su yi ƙari jin daɗi za su yi don sun san da shi kenan sun yi hannun riga da mutuwa su kuma 'yan wuta in aka yanke mutuwa a wannan lokacin da a ƙara musu ne da a ƙara musu baƙin ciki ne akan cewa toho an yanke mutuwa ita ma mutuwa babu ta kenan rayuwa ce khuludun falamaut dawama ce babu mutuwa inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna anan zamu dakata kenan sai Allah ya kai mu ساتي نسمى الله ياسو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله